الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu a yanzu da nake magana dare ne na talata wacce ta daidai da daren sha shida ga watan rabi'un al'akhir hijira na da shekara bakwai. wacce ta daidai da 25 ga watan Januwari shekara ta 2016 wannan shine kasar na 182 daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a Zaria a jihar Kaduna Najeriya idan yan uwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin suratu Ali Imran sura ta, ta uku daga cikin jeren giyar surori na Alkur'ani sura da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar makka zuwa madina idan yan uwa ba su manta ba a wancan karatu da ya gabata akwai wata matsala da muka yi alkawari cewa za mu tattauna ta sakamakon wata tambaya da ɗaya daga cikin yan uwa wanda yake bibiyar wannan karatu ya asalin gabatar da ita kuma muka yi alkawari cewa insha Allahu ta'ala a karatun gaba za mu waiwaye ta a takaice sa'annan za mu yi ishara zuwa ga inda ɗaliban ilimi za su bi ta su karanta ta idan yanwa ba su manta ba akwai ɗan uwa da ya tambaya har muka waiwayi matsalar amma muka tattauna ta a takaice matsalar hukuncin sallah a jirgin sama na san yanwa ba su manta ba ko? hukuncin sallah a jirgin sama da shi da sauran hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da abin da ya shafi ibada ta sallah da tsarki da azumi ɗaukan shi da wato asalin aje shi waɗanda hukunce-hukunce ne da wato waɗannan zamunna na baya ake tattauna irinsu don a zamunnan farko malaman farko ba su wato yi zamani ko kuma ba su kasance a lokutan da waɗannan ƙere-ƙere na zamani suke a ciki ba to wannan kenan ya hukunta lallai ne malamai waɗanda suka biyo bayan waɗancan na farkon kuma waɗanda suke kan tafarkinsu a addini lallai ne su tashi su yi bincike game da waɗannan abubuwa na zamani jirgin sama da hukunce-hukuncen addini da suke da alaƙa da shi su yi bincike a bisa haske na ilimin da waɗancan magabata suka gadar musu don su iya fitarwa da 'yan bayan mafita game da halacci ko rashin halacci a bisa haske na alkur'ani da sunna da kuma wato abin da aka nakalto din daga magabata malamai sun yi maganganu biyu game da ina halaccin yin sallah a jirgin sama wasu suka ce ba daidai ba ne don sama ba mahalli ne na sujuda ba ƙasa ne mahalli na sujuda don haka suka yi ta kawo ayoyi da hadisai waɗanda a ganinsu da tsammaninsu ya yi daidai da tunanin da suka tafi a kai na bai halatta a yi sallah a jirgin sama bana daga cikin dalilan da suke kawowa kamar yadda zan yi mana ishara zuwa ga wannan littafi الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية سنكاو دليلي كما دونش حديثي نبخاري ده مسلم النبي يتي أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأن قبر سنجد هجا ده إتا أكنشي وكأسه doron ƙasa nan ne mahalli na sujuda don haka dukkan abin da ya zama ya yi irtifa'i ya rabu da ƙasa to bai halatta a yi sallah a kai ba kuma bai halatta a yi sujuda a kai ba a matsayin sallah ibada ga Allah su ambaci dalilai da yawa to ma da yake malamin da ya dirasa akan wannan matsalar malami ne ƙwararre kuma gogagge wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi baiwa kuma tsarin da ya bi gurin tattauna wannan matsala ya bi tsari ne na ilimi a inda ya ambaci dukkanin maganganun da malamai suka yi ya faɗi dalilansu sannan sai ya gwada dalilan daga ƙarshe sai ya karkata zuwa ga maganar da dalilanta suka fi ƙarfi. ɗayar maganar kuma sai ya ba da amsa game da dalilanta wannan shine matsala wato shine tattaunawa na ilimi don haka wannan littafi jama'a gashi yan uwa su hausa manan library su je su ɗauki littafin su karanta al'ahkamu shar'iyya fil asfaril jawiyya al'ahkamu shar'iyya fil asfaril jawiyya wato ba sallah kadai ya tattauna ba ya tattauna hadda wasu daga cikin matsaloli na tsarki da alwala da sauransu idan ka je ka duba a bisa babi na misali daga shafi na talatin da tara a inda ya ce alfaslu fani mabahifus sala gabar da ta bincike game da sallah malam ya tattauna wata matsala inda ya ce wannan babi zai karantar da ahammu masaili hadal babi hiya hukumi sala fi ta'irati hala tayraniha ina hukuncin sallah a jirgin sama a sa'ad da jirgin ya tashi ba wai yana kan ƙasa ba ya tashi ya rabu da ƙasa sai ce wa qad ikhtalafa ulama fi hadhihi almas'alati ala qawlayn malamai sun yi sabani sun yi maganganu biyu gashi ya ce alqawlul awwal magana farko suka ce la tajuzu salatu fi ta'ira asna'a tahliqiha wala tasih sallah bata halatta ba a jirgin sama a sa'ad da jirgi ya tashi kuma suka ce idan aka yi sallar tu ba ta yi ba ba ta inganta ba ice wa huwa qawlu ta'ifatin min al-malikiyya magana ce ta wasu malamai ma'ana dangin mu malaman malikiyya ko wastadallu bima yaliga dalilan da suka kafa hujja da shi shine sun kawo hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito da shi da ibn Khuzaima a cikin kitabus sahih a matattarar da take bayani game da alwala gashi na malam ya ci gaba da ambata dalilansu a inda ya kawo hadisin can na Jabir hadisin da muka gabatar da ambatan shi hadisin Bukhari da Muslim a inda ya ce uditu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة يكاو دقتكي cewa an sanya mini ƙasa don ta zama gurin ibada wurin sujuda kuma don ta zama abin da za a yi amfani da shi gurin tsarkaka idan an rasa ruwa sannan ya kawo wani hadisi na ibnu abbas gashi nan duka ya kawo maganganun malaman da suke ganin ba daidai ba ne a yi sujuda wanda sallah tana ɗauke da sujuda a sararin samaniya a kan jirgin sama a sa'ad da ya rabu da ƙasa ya biyo baya da maganganun wani babban malami mai suna a sheikh nafi ibn habib ibn zaid al-mauritani mana asalin malami ne da yake wato asalin dan asalin ƙasar mauritaniya ne dan ƙasar mauritaniya ƙasa ce da allah maɗaukakin sarki mata albarka da malamai tun a da har zuwa wannan zamanin da muke magana jama'a Allah ya mata albarka ya albarkace ta da malamai wanda babban malamin tafsiri al-Imam Shankiti bi littafin Abwaul Bayan asali dan kasar Mauritania ne sannan akwai manya-manyan malamai waɗanda a wannan zamani sun bayyana to wannan malami daga cikin manya-manyan malaman kasar Mauritania الشيخ نافع ابن حبيب ابن زايد har wata kasida ya rubuta game da bayyana rashin halaccin yin sallah a jirgin sama a sa'ad da ya tashi sannan ya bayyana cewa idan aka yi sallah a ciki to sallar ba ta yi ba ka ji farkon baitocin da ya asalin kayyade ya ce a ya ulama al'asuri dumtum jawabakum بنسبة مروي إلى ثقة الروى أسائلكم كيف الصلاة بطائر بأسرع من لمح لفيه الهوى طوى فإن قلتم صح السجود بسطحه فقد قلتم صح السجود على الهوى إذا كوكتي صلى أجرجن سما sujuda a jirgin sama a sa'ad da ya tashi daidai ne, to kenan kuna cewa mutum zai iya yin sujuda a kan iska. Kun kiyaye jama'a, zai yi mutum ya sujuda a kan iska jama'a, ba tare da ka kofa goshinka a ƙasa ba kai sujuda kawai a ga kaya haka kaya haka. Ya ce, to in kuka ce za a iya sallah a jirgin sama, to kenan za a iya sujuda a kan iska. idan ba zai yi a yi sujuda a kan iska ba to bai halatta a yi sallah a jirgin sama ba haka ya ci gaba da rera baitoci kusan baitoci sittin da wani abu na fata an gane to malamin ya tafi zuwa ga alkaulu fani magana ta biyu waɗanda suka ce as-salatu fi ta'irati ja'izatun wa sahihatun sallah a jirgin sama ta halatta kuma idan aka yi sallar daidai ce ta inganta karɓaɓɓiya ce ya ce wa huwa kaulu idris attashifani wato magana ce da aka samo ta daga wani babban malami waɗanda malamai ne da suka gabata dukkansu sun rayu a ƙarni na goma sha ɗaya sha biyu zuwa ƙarni na sha uku mana a sa'ad da bayyanar ƙere-ƙeren jiragen sama ya bayyana ina fata mun gane da wani malami a sheikh Muhammad Salim ibn Addud al-Hashimi da wani babban malami a sheikh Abdulrahman daga cikin manya-manyan malaman malikiya na daga cikin dalilan da waɗannan malamai suka dogara da su sun kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin والملائكة وهم لا يستكبرون كما للي ألا ينادى wasu bayi waɗanda suke mishi sujuda a cikin sammai haka a cikin ƙasa ma'ana waɗannan bayi dabbobi ne da ke cikin sammai da ƙasa haka ma mala'iku kuma ba sa girman kai ba su ƙin yin sujuda ga Allah kaga wannan ayar suna so su nuna cewa na daga cikin akwai dabbobi da suke cikin sammai wanda a sama suke rayuwa akwai waɗanda suke cikin ƙasa kuma akwai halittun Allah a sama haka akwai su a ƙasa daga cikin halittun Allah a sama da suke wa Allah sujuda ai akwai mala'iku aina suke sujudan a ƙasa ko a sama a sama kaga ya halatta a sama a iya sujuda ga Allah ko kun fahimta jama'a ma magana nan tana da ƙarfi fa ko dalili na biyu suka kawo aya dai har wa yau faɗin Allah walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan waccan aya idan an ce ma fis samawati wasu sa iya tawilinta su ce ai ma tutlaqu wa tusta'malu li ghayri al-aqil to a wannan ayar sai Allah ya ce man fis samawati ko kun gane jama'a kaga dan liyashmula al mala'ikatu wa ghayruhum ko ba haka bane to sa'annan dalilin su na uku fadin Allah dai har wa yau alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi kaga dai ayar kamar waccan sun ɗauko maganganun su al-Imam tabari a inda yace ai Allah cewa yi alamtara ya Muhammad bi kalbika fata'alama annallaha yasjudu lahu yusjadu lahu ko yasjudu lahu man fi samawati min almalaikati wa man fil ardi min alkhalqi min aljinni wa ghayrihim malaman da suka tafi akan wannan magana suka ce fa hadhihi alayati waɗannan ayoyin tanussu ala annal mala'ikata tasjudu mala'iku na sujuda ko sai ce wayuntaju ko wayantiju an zalika mas'alar da za ta ginu daga haka ita ce kaunus sama'i mahallar lissujudi ashe sama ma guri ne na sujuda don haka in jirgi ya tashi za a iya sujuda a cikin shi to sannan gashi sun kawo hadisin hakim ibn hizamin hadisin da yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sahabban shi annabi yace shin ba ku ji ne abinda nake ji hal tasma'una ma asma'u shin kuna jin abinda nake ji qalu suka ce ma nasma'u shay'un ya rasulullah ma nasma' min shay'in ya rasulullah qala annabi yace inni la asma'u atitas sama'i lallai ni ina jin ƙaran sama sama tana ƙara motsin sama annabi ya ce wa ma yulamu an ta'ita idan sama ta yi ƙara ba a zarge ta ba wa ma fiha mawdi'u qadamin babu wani guri a cikin sama daidai da inda kafa za ta taka illa wa alaihi malakun imma sajidun wa imma ka'imun imma sajidun wa imma ka'imun ashe as-sama'u mahallul lis-sujudi ko ba haka ba jama'a to sannan ya kawo hadisin Abu Dharr gashi nan bayan malam ya gama kawo waɗannan dalilai na waɗancan malamai da waɗannan wanda shine malaman usulul fiqh da malaman fiqhul muqaran suke kiran shi da ardul adilla ko ardu adillati kullum min alqawlaini aw min alaqwal to kuma yana daga cikin zubda ta ilimi wato wato albarkar ilimi ba za a baka cikin rudani ba a ce duk wanda ka tafi akai daidai ne a sai a ce wanne yafi wanda yafi din da wani dalili sannan dalilan waɗancan sai a waiwaye su sai a bada amsar su ina fata an gane shikenan sai a gina al'umma akai sai a tarbiyyance su malam yace at-tarjih maganar da tafi karfi ta fuskar dalili ta furin jaye yace allazi yadhharu li maganar da tafi ƙarfi ta fuskar dalili ko kuma tafi bayyana a gare ni min alƙaulai ne cikin waɗannan maganganu biyu almazkurai ne sai ce alƙaulu bisihati ai alƙaulu bisihati sujudi fis sama'i ya ce wa zalika lima yali ya kawo dalilan da ya karkata zuwa ga dalilan magana ta biyu ina fata an gane to sannan daga ƙarshe jama'a sai ya bayyana cewa waɗanda suka ce sama ba wuri ne na sujuda ba sun kafa hujja ne da cewa ai dukkan abin da ya raba ka da ƙasa matuƙar abin da ya yi sama babu wani abu da yake tokare da shi da yake jingina da ƙasa suka ce to ba daidai ba ne a yi sujuda a kan shi don haka abinda suke nufi kenan da mutum zai salla a gidan sama sallar shi ta yi saboda akwai gini ko wani gimshi'i ko filas da suka tashi daga ƙasa suka tafi sama sai ya yi salla a kai suka ce to in babu wannan to sama ba guri ne na sujuda ba waɗannan malamai sai suka ce a'a ai bincike ma na zamani ya nuna cewa idan jirgi ya tashi akwai wata iska da iskokai ba na aljanu ba jama'a waɗanda waɗannan iskokan su ne suke rike da jirgi wato idan ya yi sama wato iskar da take ƙasa akwai wasu mitas wani adadi wanda akwai wani nau'i na iska zuwa wani adadi daga wannan adadin akwai wani nau'i na iska zuwa wani adadi har zuwa daidai iskar da jirgi ke ratsa ta yake tafiya. suka ce to wannan iskar tana matsayin wato asalin kamar wani gimshiki ne ya tashi daga ƙasa zuwa sama ina fata an fahimta kaga gashi daga ciki malam da yake yayi dirasa ne yanayi yana hadawa da bincike na zamani yace an gano ma inda wato ɗabaka matakai matakai na iska ba guda ɗaya bane akwai ɗabaka mataki na farko ita ce mataki ta nan ƙasa wacce suke kira da at-tabaqatu sufla iskar a kimiyya da fasaha suna kiranta da troposphere ko kun gane jama'a sannan akwai at-tabaqatu wusta suna kiranta da stratosphere sannan sai at-tabaqatu ulya su kuma suna kiranta da mesosphere sannan sai thermosphere sai exosphere gashi nan duka malam ya kawo su sannan ya hada da wani bincike na zamani wanda wata kafar talabijin babba wato BBC ta asalin taba shiryawa ko kuma ta asalin bayar gashi yayi bayani game da iska wato wani bincike ne suka yi game da iska wato iska da kake gani ba iri ɗaya bace shinin ya kawo gashi dan hadda turancin waɗanda dai suke ɗaliban ilimi su je su karanta gashi ya ce a natural occurring mixture of gases gashi dan ya ci gaba da har zuwa ƙarshe ga mauka'i ɗin idan kana shiga kan intanet an gane jama'a mauka'i wato mai da suna website ko gashi nan www.bbc.co.uk slash weather slash weatherwise slash glossary ina fata mun fahimta idan ka je ka bi wannan link ɗin to zai kai ka kai tsaye zuwa ga wannan bahasin ina fata da ba mun fahimta to amma da yake malaman wato ƙwararrun malamai ne suna da malaka lugawiyya ta iya abbara bayyana abinda suka gamsu da shi a ilmance waɗannan malaman suka yi nasu baitocin suka yi maganganu suka kawo i'tiradat al'ilmiya sannan waɗannan malaman suka yi nasu suka bayyana daidai suka amsa kalubalen da waɗancan suka jefa sannan suka tabbatar da abin da shike daidai ina fata mun gane ka je ka karanta littafin dan duk daga ƙarshe malam ya kawo waɗannan wato asalin baitoci da ma wasu daga cikin musawwarat na cikin jirgin sama ma'ana hotunan cikin jirgin sama ba hoton mutum ba don mun tattauna game da matsala ta hoto hotunan cikin jirgi ai wannan ya halatta dama ku kun gani jama'a kun ga almalhaq ga malahik din kun gani kun gani ko jama'a bahasi ne mai matukar daɗi kai ɗalibin ilimin kana karanta zaka ji daɗi ina fata an gani a gani kun ga yadda hoton yake nan duka cikin jirgin sama ne ba mas'alar sallah kadai ya tattauna ba hadda mas'alar tsarki da alwala a jirgin sama ina hukunci shin niyya ana iya ainiya a saman jirgi ma tukuna labata mun fahimta sannan daga ƙarshen ƙarshe malam ya tattaro waɗannan baitoci kaga har da gado ma a ciki kun gani zama har da gado ashe ya tattaro da hukuncin wankan janaba a jirgin sama shi ne ya kawo baitocin waɗancan aya ulama al'asri dumtum jawabakum bi nisbati marwiyin ila siqatin rawa usailukum ina tambayar ku kaifa salatu bi ta'irin ina hukuncin sallah a jirgin sama jirgin saman da bi asra'a min lamhil lifaihi hawa tawa jirgin da kiftawa da bismillah mana yafi kiftawar ido sauri fa in qultumu idan kuka ce sahha sujudu bi satihihi daidai ne a iya sujuda a sama faqad qultumu to kenan kuna nufin ku ce sahha sujudu ala hawa a iya sujuda akan iska sai ce fa ghayatu amri al-ulwi ma'a suflihi idan yakuna li fi hukmi sujudi ma'an siwa wa in qultumu sahha sujudu ala hawa fama huwa dhal ima ya kaumi ma huwa in kuka ce a iya sujuda akan iska to ina hukuncin ima'i kuka bar shi nuni da ka da mara lafiya zai in yana sallah haka ya ci gaba da kawo i'tiradat to shi kuma wannan malami da ya tashi sai ya bashi amsa yace tabaraka rabbi dhul jalali allazi istawa ala al'arshi wastawla ala al-mulki wahtawa mala'ikatu sab'i samawati sujjadu لسلطانه كل له ذل وقتوى وقفى على آثاره بمحمد ليخرجنا عن مقتضى الجهل والهوى فسن لنا سبل السلام ودلنا على ربنا حتى استوى كل ما التوى وخلف صحبا واصلوا خط سيره بإذلال من ناوى وإرشاد من غوى gashi nan ya ci gaba da kawowa ina fata mun fahimta zai ku karanta littafin nan yana da daɗi kwarai da gaske ina fatan ɗan uwa mai tambaya ai ya fahimta ko Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace littafin yana nan a cikin library zan ƙara maimaitawa al-ahkamu shar'iyya fil asfaril jawiyya al-ahkamu shar'iyya fil asfaril jawiyya na'am malam bismillah نعم عفوا سعيد سعيد الكلمي كو الكلمي غاشنن سعيد الكلمي غاشنن دار ابن حزم suka buga littafin dar ibn hazm Allah madaukakin sarki ka samu dace na'am sai mu dawo kan tafsiri asalin mawdu'i ko dama dai muna karatu ne a suratu Ali Imran sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na Alkur'ani mun kwana a aya ta 29 ayar da Allah madaukakin sarki ko ayoyin da Allah ya bayyana mana hukuncin lallai ne kada muminai su riki kafirai a matsayin masoya su kyala ƴan uwansu muminai inda Allah ya ce duk wanda ya aikata haka ba shi ba Allah kuma ba Allah ba shi faqad bari amin Allah wa bari Allahu min sai dai fa in yayi haka ne dan taqiya da manufa ta taqiya mun bayyana mecece taqiya da bambancin at-taqiyatu shar'iyya wato taqiya ta shari'a da kuma taqiya ta 'yan shi'a Allah madaukakin sarki ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku zatinsa wa ila Allahil masir kuma makoma ga Allah take duka ga Allah zamu dunguma mu koma a aya ta 29 Allah ya ce qul in tukhfu ma fi sudurikum ka faɗa musu in kun ɓoye abin da ke cikin zukatanku na ƙaunar kafirai kamar yadda ibnu abbas ya fassara aw tubduhu ko kuka bayyana shi ya'lamhu Allah to Allah yana sane da shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard kuma Allah yana sane da abin da ke cikin sammai bakwai wa ma fil ard da abin da ke cikin ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komi a nan muka kwana za mu tashi aya ta talatin daidai mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله تعالى يتي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير muhdara ka tunatar da su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka tunatar da su yawma tajidu kullu nafsin ranar da kowace rai za ta tarar da ma'amilat min khairin muhdara abinda ta aikata na alkhairi a halarce za ta gan shi Allah ya tattala mata shi ya aje mata ya adana mata shi kowace rai za ta ga aikin da ta yi na alkhairi wa ma'amilat min su'in abinda kuwa kowace rai ta aikata mummuna ta waddu ita wannan rai fata take ina ma dai lau anna bainaha wa bainahu ya zama tsakaninta da waɗannan ayyuka munana da ta aikata ya zan akwai amadan ba'ida wata tazara mai nisa ina ma dai tsakaninta da mugun aikinta tazara mai nisa wato tazara tsakanin wasu abubuwa waɗanda suke mafiya nisa da junansu ab'ada ma bainal mashriqi wal maghrib ab'ada ma bainas sama'i wal ardi kowace rai za ta yi fatan in ta ga wannan munin aikin nata to za ta yi fatan ina ma dai Allah ya nisanta ta daga wannan mugun aiki nata nisa wacce take tattare da tazara mai nisa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa kuma Allah yana tsoratar da ku zatinsa kansa ransa Allah yana tsoratar da ku ku tsoraci Allah ku kiyayi Allah ya ku bayin Allah, kada ku saba wa Allah, kada ku ki aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku, sannan kada ku zakke wa abin da Allah ya hana ku. Wallahu ra'ufun bil ibad lalle Allah mai tausayawa ne ga bayi, Allah mai tausayi ne, yana daga cikin tausayi da Allah maɗaukakin sarki yake wa bayi, aiko annabawa. saukar da littattafai bayanin shiriya don Allah maɗaukakin sarki yana tausayin bayi jama'a ina fata an gani lafazin yau tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin malaman larabci suna ƙoƙarin alaƙanta lafazin yauma don kalma ce a larabce wacce take varfu ne wato asalin azzaman zarfu zamanin ne to kuma dama a larabce zarfu zamanin da shi da aljaru wal majruru la budda lahuma min muta'alliqin yata'alliqani alaihi dole ne sai ya zama suna da wato wani abu da suke ratayuwa da shi to gurin menene lafazin yauma take ratayuwa da shi malaman lugha sai suka yi sabani wasu suka ce tana da alaka ne da ƙarshen waccan aya ta wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi yawma tajidu kulli naf kullu nafsin wasu suka ce a'a tana da alaka ne da ƙarshen aya wato ta 28 wa ila Allahil masir kuma ga Allah makoma take yawma tajidu kullu nafsin a ranar da kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata kun gane jama'a wasu kuwa suka ce a'a wannan kalma ta yauma tana da alaƙa ne da wani abu da aka share ta ta'allaku bi mahzufin taqdiruhu uzkur ko uzkuru ko uzkur lahum ko kun gane ka tuna musu uzkur yauma tajidu kullu nafsin ka tuna sa'ad da wato ka tuna ranar da kowace rai za ta haɗu har zuwa ƙarshe ina fata an gane wasu suka ce a'a sai dai ka ƙaddara uzukuru ku tuna da yau matajidu kullu nafsin ina fata mun fahimta wannan dai wata tattaunawa ce ta malaman lugha in ka ɗauki wa ilallahi masir shine yake da alaƙa da yau matajidu fassarar daidai ce ina fata an gane ga Allah makoma take yaushe za a koma zuwa ga Allah sai ka ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin ranar da kowace rai za ta tarar da abin da ta tsururuta abin da ta aikata na alkhairi duk abin da kai na alkhairi za ka gani ina fata an gane in ma ka ce uzkuru yawma tajidu kullu nafsin duka dai ma'anar daidai ce fassarar ka tayi ina fata an fahimta Allah ya ce yau matajidu kullu nafsin ma amilat min khairin ka tunatar da su ranar da kowace rai komin ƙanƙantarta komin girmanta rai wacce take ta namiji ko ta mace kowace rai kullu nafsin ranar da kowace rai za ta tarar da ma amilat min khairin duk abin da ta aikata na alkhairi komin kankantar shi zaka gani duk abin da ka aikata zaka gani shi yasa Allah ya ce ma amilat min khairin ma din nan ma ce mausula bi ma'ana allazi wanda dama mausulatu min alfazil umumi duk wani abu da ka aikata komin kankantar shi komin girman shi na alkhairi zaka gani muhdaran ay muwaffaran a tare Allah madaukakin sarki ya tara maka ya adana maka wama amilat min su'in haka duk abin da rai ta aikata mummuna to za ta ga wannan kuma fatanta tawaddu fata take ya zama lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tsakaninta da wannan mugun aiki nata akwai tazara mai nisa ko kun gane jama'a don ko a duniya ba za ka so a aje ka ga ka ga mugun aikinka ba ba za ka so haka ba ko ba haka ba ne haka ne tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allah ya ce wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah madaukakin sarki yana tsoratar da kuransa zatinsa wallahu raufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayin shi wannan ayar jama'a tana bayyana mana cewa duk abin da kai bawa ka aikata nagari ko akasin shi to yana nan Allah ya ƙayyade ya rubuce shi ya tattale shi za ka gan shi a ranar alkiyama kamar yadda wasu ayoyi suka bayyana a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga dai ayar suratul kahfi Allah maɗaukakin sarki ya ce ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سيسطور فئي سيسطور فئي سنة شيوة wannan wani irin littafi ne mai tonan asiri la yughadiru saghiratan laifi aiki kankani bai bari sai ya rubuta wala kabiratan balle babba illa ahsaha sai ya kayyade sai ya rubuta Allah sai ce wa wajadu ma amilu hadira bayi za su ga abin da suka aikata a halarce kaga ma amilat min khairin muhdaran wa wajadu ma amilu hadira ina fata mun gani yasa kai bawa duk abin da ka aikata sai ka gani a ranar alkiyama kai kokari ka aikata alkhairi kada ka aikata sharri ka cika lokutan rayuwarka da ayyuka na alkhairi imma a'malul qalbi ayyuka na zuci ya zamto babu abin da ke cikin zuciyarka sai kudirce alkhairi sai tattauna alkhairi a cikin zuciya a amalul lisan ayyukan alkhairi da ke kan harshe karatun alkur'ani zikiri istighfari faɗin la ilaha illallah gaskiya karantar da ilimi to sannan a amalul jawarihi ayyuka na gaɓoɓi a ga kana sallah lallai ne kai azumi sada zumunci biyayyar iyaye to sannan al'amalul maliyya ayyuka na alkhairi waɗanda suke da alaƙa da dukiya a ga kana ɗibar dukiyarka kana ci da addinin Allah a ga kana taimakon bayan Allah a ga dukkan wani abu na alkhairi da ya gagara al'umma a ga kana kawo wa al'umma tu'inu ala nawa'ibil haqq duk abin da ya gagara sai ka kawo gina masallatai gina makarantu taimakon mabukata ciyarwa waɗannan lallai ne lallai ne a matsayinka na musulmi to lallai ka cika lokutanka da ayyukanka da gaɓoɓinka da ayyuka na alkhairi baka sani ba a yaushe ne manzan mutuwa da Allah zai aiko ya ɗauki ranka baka sani ba akan wani aiki za a ɗauki rayuwarka kai ba ka so a ɗauki rayuwarka akan ayyuka na alkhairi ba duk abin da ka mutu kana yi akan shi za a tashe ka a ranar alkiyama ki cika lokutanki da ayyuka na alkhairi ba za ki so a ɗauki ranki a gidan biki ba ba macen da za ta so haka ko ba haka ba ne kin je gidan biki ana ana cashewa an taro ana rawa sai a ce to ga mala'ika can ya zo ku tafi lahira ai zaki ce a dan saurara miki ki raka'a biyu ko a dan saurara miki ki koma gida ko gidan mijinki ko to ki sani wannan aikin ba alheri bane ba za ka so ba za ki so a ɗauki ranki a ɗauki rayuwarka akan wani mugun aiki ba shi yasa malamai suka ce mafi yawancin abin da ka fi shagaltuwa da shi a rayuwarka to a kan shi Allah ya fi ɗaukar ranka ko kuma ka gama aikata shi da kaɗan ko kuma kana da niyyar aikata shi kanka aikata Allah ke ɗaukar rayuwarka wani zai rasu yana karanta alkur'ani ma amilat min khairin muhdara zai gani a ranar alkiyama wani za a ɗauki rayuwar shi a cikin sujuda wani yana ruku'u wani ya gama aikin alkhairi wani yana karantarwa za a ɗauki rayuwar shi Allahu Akbar a Sheikh Ja'far Mahmud Adam yana sallah a ranar Juma'a Allah maɗaukakin sarki ya zare ran shi a Sheikh Albani ya dawo daga karatun a sahul kutubi ba'a da kitabillah da 'yan mintoci Allah ya ɗauki rayuwar shi. wannan na daga cikin alamatu husnil khatima alama ta kyakkyawar cikawa akan aikin alkhairi ka mutu ko ka gama a ɗauki rayuwarka ko kana dab da aikatawa da niyyar a ranka a ɗauki rayuwarka ku tuna da hadisin bukhari da muslim hadisin da sahabi jabiru ya ce bainama rajulun ya tufu bilbaiti izu waka'a ala rahilatihi fa'auƙasatuhu wani mutumi na tawafi sai ya faɗo a kan raƙumar shi sai ta taka shi nan take sai ya mutu annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku yi mishi likafani a cikin haramin shi wala tuhannituhu kar ku sa mishi turare wala tuhammiru ra'sa kada a rufe kanshi fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya za a tashe shi a ranar alqiyama yana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kaga rayuwa ta yi alkhairi rayuwa ta yi albarka wani kuwa jama'a filin kwallo za a dauki rayuwar shi la haula wala quwwata illa billah wani a gidan kallon kwallo club din suwana sun ci na suwani garin gaddama da musu a naushuwa nan take ya mutu kaga a gidan kallon kwallo za a tashe shi a ranar alkiyama la haula wala quwwata illa billah wace asara tafi wannan jama'a the whole rayuwarka gaba daya ya zama ta kare amma ka mutu akan wani aiki daban wanda Allah madaukakin sarki yake so wani yana zina zai mutu wata ta fita ba da izinin mijinta ba ta saba wa mijinta a hanya za ta mutu wata da fushin mijinta za ta tafi lahira da fushin mijinta za ta tafi lahira labari ne ya ishe mu wani mutumi ya dawo ya tara ana jana'izar matashi sai ce Allah ya isa yi mata Allah ya isa a ina ganin duk laifin da ta mishi ai mutuwa tana karaya zuciya ko ba haka bane amma bai karaya ba saboda yana tuna munin abin da ta yi mishi wallahu alam aka ce wani lafiya ce ai shi shi da wancan sai a kiyama sai sun haɗu ke kuwa wani irin mugun aiki zaki wa mijinki har kin mutu bai yafe bai ce sai kun haɗu a gaban Allah yana haɗa miki da Allah ya isa to lallai ne jama'a mu cika lokutanmu da ayyuka na alkhairi duk abin da ka aikata komin kankantar shi wallahi bai kubuce wa Allah haka Allah ya ce a cikin alkur'ani duk abin da ka aikata to za ka gani wa wajadu ma amilu hadira da haka kai mai mugun nufi mai mummunan niyya mai muguwar manufa ka fasa kai mai niyya ta alkhairi baghi alkhairi aqbil wa ya baghi ash-sharr aqsir yazo a cikin hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man tasaddaqa bi'adli man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib duk wanda yayi sadaka da daidai da abin da ya kai gwargwadon wato asalin cikin tafin hannu na wato asalin dabino wanda yake ya samo daga wato dukiya ta halal dama Allah bai karban sadaka da aiki sai wanda yake a tayyib annabi ya ce fa inna Allah ya taqabbaluha bi yaminihi Allah zai karbi wannan aiki da hannun shi na dama fayurabbiha Allah sai ya tattalar maka wannan aikin naka ya renan maka shi ya haɓaka maka shi kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayanku yake kula da ɗan dabbar shi wato ɗan dokin shi kaga kana kula da shi ba ka son yayi nisa haka Allah zai kular maka da aikinka na alkhairi da kai yace hatta ya kuna misla jabalin har sai waɗannan kyawawan ayyuka da kai a ranar alƙiyama a wayi gari su yi girma kwatankwacin wani dutse mafi girma shi yasa duk abin da kai na alkhairi wallahi tsarkake niyya yi saboda Allah dukiyar da zaka bayar ta zama ta halal babu asara a ciki jama'a asara ko asara shine ka ki idan ka ki cire dukiyarka kai ma addini dama ɗayan biyu ne ko dai ta kare ta bakka ko kuma ka mutu ka batta magada su yi rubta ciki a kanta kai kuma ka tafi kana can kana amsa tambaya game da ya kai ka tara ta ainak tasabtaha a cikin hadisi annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin aisha da abu huraira annabi ya ce ayyukum malu warifihi a habbu ilaihi cikin kuwane ne dukiyar magajin shi tafi soyuwa a gare shi mana dukiyar wato dukiyar da ka gada da dukiyar ka kai da ka tara wacce tafi soyuwa a gare ka ai taka tafi ko annabi ya ce fa inna malahu ma qaddama wa ma lawarithihi ma akhara dukiyar ka ita ce wacce ka diba ka taimaki addinin Allah ka diba ka bayar fa qulta ha huna wa ha huna ka bayar hagu da dama ka taimaki bayan Allah ba kai rowa ba ba ka tsuke ba ka ɗauki matakin tsuke bakin aljihu ba wannan dukiya da ka bayar in har saboda Allah ne to wannan dukiya ita ce taka ba wacce ka bar wa magada ba wacce ka bar wa magada wannan wani abu ne na daban dan sai sun ga dama sannan za su yi ma wakafi a cikinta ko ba haka ba ne sai sun ga dama wani zai ce dukiyar ta yi yawa ta mu ce fa magada ne aka zo raba gadan wanda suka gada mamaci sai aka ce to ya dace a ɗebi wani kaso a ware wani adadi a gina masallaci ko makaranta a yi wakafi ga mamaci wani ya miƙe ce tsam shi wallahi bai yadda ba kawai bakin ciki ake musu ba fa ci ya tara ba fa kai ka tara kana lahira wallahi jama'a masu kuɗi ku fito da kuɗi ku taimaki addinin Allah ku taimaki addinin Allah za ka yi da na sani a sa'ad da ba za ta yi ma amfani ba ka tara ka ɓoye ka taskance duk abin da kake tsoro na rashi sai ka zama baka da shi don za ka bar duniyar ba da komi ba da aikinka za ka tafi aikin da kai shi zai taya ka zaman kabari haka annabi ya ce يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد ababe uku za su bi mamaci makwancin shi na gaskiya gidan gaskiya kabari kowa sai ya je ba wani shortcut da za ka yi ba zilliya ba wani ojiyo-jiyo da za ka yi wallahi sai ka je sai kin je sai na je sai kowa ya je yatba'ul mayyita salafun maluhu maluhu dukiyarka za ta bika wa ahluhu iyalinka za a bika za ka ga suwa ne na ƙauye ‘ya'yan ‘yan uwanka kaza ‘ya'yanka kowa za ka gani za a biyo ka za a raka ka wa amaluhu sannan aikinka waɗannan ababe uku su za su bi ka annabi ya ce biyu sai su dawo fayar ji'ufnan biyu su dawo wa yabqa wahid ɗaya ne zai zauna tare da kai yarji'u ahluhu wa maluhu iyalinka za su dawo dukiyarka za ta dawo fayabqa amaluhu aikinka ne zai zauna tare da kai a cikin kabari kowa ya daure nagari jama'a kowa ya nagari duk yadda kake ganin matar nan taka tana ma biyayya ba za ta yadda ta kwana ɗaya ta ɗan taya ka kwana a kabari ba kwana ɗaya ba za ta yadda ba ‘ya'yanka ba za su taya ka ba duk wani wanda ka rudu da shi ko ɗan sanda ne da ke sara maka yana buɗe ma ƙofa kai ne his excellency wani kai ne yallaɓai wani kai ne mai sanda ta ɗaya wani kai ne wani kai ne shek wani ga almajirai in kai malami ne ga 'yan fada ga hakimai in kai sarki ne idan kai mai mulki ne ga sojoji ga 'yan sanda sai dai asara ma gawarka kenan ba wanda zai tsaya ya gadinka ko ya kula da kai ko ya taya ka zama a kabarinka babu dukiyarka za ta dawo daga kai sai wani farin kyalle likafani likafanin da irin shi aka yi ma talakawa ne irin shi aka yi maka ramin da aka saka talakawa ne irin shi za a saka ka komin matsayinka ya ku musulmi kowa ya cika lokutan shi da ayyuka na alkhairi kowa ya cika lokutan shi da ayyuka na alkhairi kuma kowa ya koma ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara a ranar da wata rai ko wace rai za ta tarar da ma amilat min khairin duk abinda ta aikata na alkhairi muhdaran a halarce wa ma amilat min su'in abinda kuwa ta aikata mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida za ta yi fatan ina ma dai tsakaninta da miyagun ayyukanta akwai amadan ba'ida tazara mai nisa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa lalle Allah yana tsoratar da ku kansa ya ku jama'a musulmi ku kiyaye Allah wallahu raufun bil ibad lalle Allah mai tausayi ne ga bayin shi Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله أكبر والله غفور رحيم نعم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Allah ya umarci manzon Allah ya ce da shi, Kul ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah in har ku nan kun kasance kuna ƙaunar Allah kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuka bi ni yuhibbukumullahu Allah zai so ku zai ƙaunace ku ba nan ba wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafarar zunubai ne ga bayin shi in sun tuba gare shi rahim Allah mai tausayi ne ga bayin shi wannan ayar al-imamu ibnu kasir dimashqi al-mufassir Allah ya gafarta mushi yace wannan ayar ita ce mai hukunci mai rabewa raba gardama tsakanin waɗanda suke da'awa ta ƙaunar Allah duk wanda yake da'awar ƙaunar Allah to alamar haka a ga yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'awar ƙaunar Allah to sai mu lura yaya alaƙar shi da sunna ya alaƙar shi da bin manzon Allah idan muka ga alaƙar shi ta kai kashi hamsin sittin saba'in tamanin casa'in wata ilmu ce ɗari ko to sai mu ce lallai wannan bin annabi da ya yi alama ce ta yana ƙaunar Allah, ko kun gane jama'a, wannan kuma yana nuna mana matsayin manzon Allah jama'a. Don babu wanda Allah ya ce ku bi shi ni zan so ku sai manzon Allah, wannan na nuna maka matsayin manzon Allah, ko kun gane jama'a. ba wani shehi da Allah ya ce in ka bi shi zan so ka sai manzon Allah sai annabi babu wannan na nuna mana darajar manzon Allah da bin shi da yi ma sunnar shi biyayya don haka malamai suka ce wannan ayar hakimatun hukunci take rabi gaddama take duk wanda ya da'awar yana son Allah to sai a kalli yaya ya bi annabi malaman tafsiri suka ce wannan ayar kamar yadda muka baro tun muka faɗi tun a farkon wannan sura cewa mafi yawancin ayoyinta sun sauka ne game da nasara najran kiristocin najrana to wannan ayar malamai suka ce ayar da su ake da waɗanda suka ɗauki siffa irin tasu ka ce da su kulce da su in kuntum in ku nan nasara na jirana kun kasance tuhibbun Allah na son Allah fattabi'uni ku bi ni ku yi imani da ni ina fata mun gane inda gaske ku na Allah ne inda gaske kun yi imani da Isa inda gaske abinda kuke faɗi cewa ku ne na kusa da Allah ba za a yi muku azaba ba kuna son Allah to alamar son da kuke wa Allah shine ku bi ni yuhibbukumullahu idan kuka bi ni Allah zai kaunace ku Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku Allahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai rahama ne Allah ka yafe mana Allah ka yi mana rahama aya ta gaba Allah ya ce qul ƙara cewa da su a war rasula ku yi wa Allah ɗa'a ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa in tawallau idan kuka juya baya in kuka yi tawaye in kuka bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai son kafirai Allah bai son kafirai fa in tawallau in kuka juya baya to Allah bai son kafirai ku duba ayar da kyau jama'a in dai harfu shartin ne ko adatu shartin sharadi ne tawallau jumla ce shartiyya ina jawabu sharti yake mahzufun falfa'u waqi'atun fi jawabi ash-shart fa in tawallau in har kuka juya baya sai ba a faɗi sakamakon ba don a girmama maka al'amarin sai aka kawo fa'un don ta zama waƙi'atun fi jawabi shartin ba da hazifihi sai zama fa'inna Allah lalle Allah la yuhibbul kafirina Allah bai son kafirai kina ashe juya wa annabi baya. juya wa ɗa'ar Allah da ta annabi baya kafirci ne wannan. Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace. Nan ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu waiwayi waɗannan ayoyi biyu, aya ta talatin da ɗaya da ta talatin da biyu, a inda za mu bayyana wasu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da saƙon da ayoyin nan suke ɗauke da shi. Bai ce alama ta ƙaunar Allah gabawa. ma hiya alamatu mahabbatillahi lil'abd to sannan wasu abubuwa ne suke samarwa bawa son Allah ma'ana Allah ya so bawa sannan wasu alamomi ne ake iya fahimta game da bawa cewa Allah yana son shi shin ma akwai alamomin ko babu za mu tattauna waɗannan al'amura insha Allahu ta'ala mako mai zuwa in Allah ya kai mu muna fatan Allah maɗaukacin sarki ka amfanar da mu abubuwan da muka faɗi ne daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kure Allah ka yafe mana Allah ka jika mu ka jikan malumman mu malam albani da sauran malaman sunna Allah ka yafe musu abubuwa da suka bari da 'ya'ya da iyali da makaranta da ɗalibai Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri Allah ka haɗa su da dukkan alkhairi musulmi gaba ɗaya mu ne musu addu'a ta musamman Allah ka biya ma kowa bukatocin shi na alkhairi bukatocin ku na alkhairi Allah ka biya mana marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kare mu da lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da diga-digan mu a cikin musulunci Allah ka ɗauki rayuwar mu muna musulmi muna roƙon Allah ka tsare mu daga azabar kabari da firgicin alƙiyama ka saka mu a aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh